أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا لتاف منية المريد إذا متاشي فضل الوظيفة فلل الوظيفة wanda batijani yake karantawa a cikin yini da kwana awa 24 takfiruha ma baina waqtai hashtahar an shaykina gaisil bara gausil bashar ومن تلا جوهرة الكمال طبعا يكون سيد الأرسال والخلفاء الراشدون الأربعة ما دام ذاكيرا لها بعد معا وذاك بالأرواح والزوات وليس للمنكر من نجاتي فمن يكن آجاز من تأهير ما يلبسه أو حكمه التيمما أو كان قد آجاز عن تأهير بعدنه الكثير واليسير falalan yana da baiti goma sha ɗaya ne domin karanta shida gobe Allah ya kai mu za mu karanta cikon biyar ɗin takafiruha fadlul wazifa daga cikin falalal wazifa takafiruha kankarewanta zunubai ma baina wakata ya zunubin da yake tsakanin lokatanta guda biyu wannan ishtahara ya shahara an shekina daga shehin muhammad tijani wazifa da ka karanta jiya to in ka karanta ta yau tsakanin duk zunubin da ka ɗauko daga wazifar ka ta jiya zuwa ta yau to ta yau ɗin ta kankare haka nan gobe an ka karanta wazifa duk zunubin da ka ɗauko tsakanin bayan wazifar ka ta yau zuwa ta goban ta goban ta kankare shi wannan gamayin ta sau ɗaya kenan a cikin yini da kwana wanda yake wazifa sau biyu safe da yamma kamar lazimi to zunubinsa da ya ɗauko daga safiya bayan wazifarsa ta safe in ya zo ya karanta wazifarsa ta yamma ta kankala wannan zunubin da yake tsakanin wazifofin nan guda biyu ina fata an gane takafiruha kankarewanta zunubai ma bai na wakatai ha na abin da yake tsakanin lokutanta guda biyu ishtahara ya shahara ba sabon abu bane shahararren abu ne an shaikina da aka rauce daga shehin muhammad tijani gaisil bara ruwan sama ne na talikai shi shehu tijjani kamar ruwan sama yake a wajen talikai gausil bashar kuma mai taimako ne ga 'yan adam gaisu ruwan sama wa yunzilul gaisa ka gane ai algausu kuma taimako shine taimako na 'yan adam ya yi maka kibiya daga gaisi din nan arada gaisal baraya abin da yake nufi da gaisul bara din nan ya nufin gaisul baraya ruwan sama ne na dukkan talikai amma sai ce gaisul bara farakamahu ya yi tarkiminsa lilwazin saboda wazani na shi'iri saboda in yace gaisul baraya gausul bashar waƙasa za ta kare sai ya tarkimi ya cire ya'un din kawai yace gaisul bara amma asali yana nufin gaisul baraya ya yi tarkiminsa ne lilwazin saboda wazani wa ashara bi hazal bait sai dai muhammadu nazifi yana ishara da wannan baiti ila mashtahara zuwa ga abin da ya shahara wa tawatara kuma labari ya jerantu ya zama khabari ne mutawatiri an shaikina daga shehin muhammad tijani radiyallahu anhu min shine annal wazifa da ita wazifa tukaffiru min sahibiha jami'a martakabahu yawmahu tana kankarewa ma'abocinta dukkan abin da ya aikata na zunubi tsawon wannan yini nasa kai balba ma wai ya shahara ba sarraha radiyallahu anhu ko maulan mushawu tijali radiyallahu anhu ya bayyana ya sarraha bi annahu cewa shi ya dawo kibiya ta toka haccan kasa tasur lahu shafa'atul khasa din ne karanta wazifa wata ceton manzala sallallahu sallama khasa keɓantaccen ceto ba ceton gama gari da za a ɗebo mutane dubbai dubu saba'in a ce duk su wuce zuwa aljanna ba wani ma ba a san waye a cikinsu ba a akwai ceto keɓantacciya da take tabbata ga wanda yake karanta wazifa minan nabi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fi jami'i martakaba cikin dukkan abin da ya aikata na sabo a mata yaumi a tsawon wannan yini nasa min masta haka bil uquba daga irin zunubin da ya cancanci uquba al'azima mai girma fi zahiri a zahiri wal batin da kuma a baɗi. ba wai ƙananan laifuka ba laifin da ya kai ayyukan bawa azaba a dalilin ya karanta wazifa maza Allah zai cece shi daga wannan zunubin a yafe masa sannan ya ce wa mantara jauharatal kamali duk mutumin da ya karanta salata na jauharatul kamali ko da ba a cikin wazifa ba ne ya karanta shi sab'an sau bakwai to ya kunu sayyidul arsali shugaban manzani sallallahu alaihi wasallama wal kulafa'ul rashidun al'arba'a da halifofin nan shiryayyu guda hudu sayyidina abubakar umar usmanu ali ka gane ai ya kunu za su kasance ma'ahu suna tare da shi ma da mazakiran lahabata karya da woma yana ci gaba da kanta jauhara bayan marra ta bakwai wannan ya kunu din ga labarin da shi ne ma'ahu din ka gane yayi wanda bai san ka'ida ba zai mummuna fassara a nan domin jawabin baya fita sai ka je karshen baiti na biyu idan ka zai iya wannan baitin da ajizul baiti da shaɗurul baiti ko sadurul baiti da ajizul baiti in ka ce wa masara jauharatul kamali sab'an duk wanda ya karanta jauhara kafa bakwai shi ke nan ya kunu sayidul arsali zai karanta shugaban manzo ka gane wanda bai yi ta'ammuli sosai ba bai lura da bayanin da ya biyo baya ba zai fasar iya wannan baitin ne ke sai ka jina ta kaji yan tijjaniya sai ce duk wanda ya kana sai hana kafa bakwai ya kunu sa'idul ashad ai zai zama shine shugaban manzanni wato ya zama manzan Allah kenan to ba haka ake nufi ba sa'idul arsali shine ismu ya kunu walkwafawar rashiduna arba'a su kuma adashi ne na sayyidul arsali ka gane ai to za su kasance ma'ahu tare da shi ne kabaru ya kuni shi ma'ahu din ina fata an gane amma wanda ya ɗauke shi a matsayin mubtada da labari in ya ce wa masala jawharatul kamali sab'an kaga mubtada ne labarinsa shine ya kunu sayyidul alfali to wannan barna zai duk wanda ya ɗauki wannan baiti a matsayin mubtada da labari duk wanda ya karanta jawharatul kamali bakwai to zai kasance shugaban manzanni ba haka ake ne sai ka ce wa masala jawharatul kamali sab'an wanda ya karanta jawhara kafa bakwai to sayyidul arsali shugaban manzanni sallallahu alaihi wa sallama wal khulafa'ur rashidun al arba'a da halifofin nan shiryayyu guda hudu to ya kunu za su kasance ma'ahu tare da shi ma da mazakiran laha matukar ya ya dawwama ina mai karanta ta ba'adu bayan kafa bakwai din ko miliyan zai karanta suna tare da shi ba za su bar inda yake ba sai ya daina karanta ta wa za ka kuma wannan halartowar nasu bil arwahi da rayukansu ba ba wai fatalwa ba ne ba mutum mutumi ba ne wazzawatu da zatocinsu da zati zati a nan ba wai gangar jiki mai tsoka da jini da ɓalgo da ƙashi ba ka gane ai da ce wal jasadi ba ba bil arwahi wal ajsadi ba a'a bil arwahi waz zawati ya dawo ma kibiya a gurin wal bil arwahi wal muradu biz zawati abin da ake yi da zatoci a nan a suratul lati tazharu fiha al arwahu suran nan da layukan su take bayyana a cikin tafi duniya a cikin duniya sura kama da irin kamar da suka rayu da ita a rayuwar duniya manzo Allah da halifofinsa guda hudu ba amma ba ya nufin jikinsu ya dauke da jini da tsoka da ɓargo da ƙashi ba da ji'a kama ce irin kamar da suka rayu da ita fi duniya a cikin duniya kama huwa ma'alunin min taɗawurin auliya kama yadda wannan sanannen abu ne a wajen arifai daga jujjuyawan waliyya shi ne taɗawurin auliya au ko kuma silbar zaki yadda suke jujjuyawa a cikin hayatan barzakiya kama huwa al'amuru na kamar shi ne al'amurin da ake nufi a nan ba wai jiki mai jini da tsoka da ɓargo da ƙashi ba a da kamanninsu da suka rayu da shi a rayuwar duniya kuma tare da ruhinsu da kuma kamanninsu wallahu ta'ala a alamu walaisa lil munkiri min najatin walaisa min najatin ba fa hanyar tsira lil munkiri ga munkiri mai inkari mai inkarin wannan abin da aka faɗa inda ya dawo mai yana inkari to in je lahira fa bai da hanyar tsira saboda haka bai kamata mutum yayi inkari ba faman yakun ajaza min tadhiri ma yalbasuhu duk wanda ya kasance ya gajiya daga tsalkake abin da yake daurawa na tufafi zan yana ga maka hukuncin karanta jauhar ko a wazifa ko a wajen wazifa duk wanda larura ta sa ba zai iya tsalkake tufan da yake jikinsa mai najasa ba saboda rashin ruwa ko ko rashin lafiya au hukumu ko kuma hukuncin gajiyawa ko ku au hukumu tayammuma ko kuma mutumin da hukuncinsa shi ne yin taimama ka gane ai tufafinsa yana da tsarki jikinsa da tsarki gurin yin wazifar tasa ko kalanta jawharar nasa yana da tsarki kaga ya cika sharadi na dahalatul hadasi amma hukuncinsa shi ne taimama saboda ba ruwan alwala ko babu lafiyar da za a yin alwala ɗayan biyu ko yana da cikakken damar yin alwalan ko yana da alwalan amma tufansa yana da najasa kuma ya gajiya ya kasa busar da najasa ko kuma a hukuncinsa shine taimama ko da cikinsa yana da tsarki aukana ko ya kasance kan ajaza ya gajiya an taɗihiri badinihi ga tsarkake gangar jikinsa ba tufafi ba tufan yana da tsarki amma jikinsa najasa ta taba kuma ya kasa gusar da ita jikin nasa alkasiri mai yawa ne ko da ɗan yatsa ɗaya ne mai najasa alkasiri mai yawa ko dukkan jiki ne walesiri ko kuma kaɗan ne a jikin mai najasa to za mu ci gaba da jin bayanin hukuncinsa a ƙarshe in mun ƙara sabai suka biyar ɗin wannan duka sai dai a baddala salatul fati in an zo wazifa ina fata an gane to alhamdulillah amma can ya kawo maka yace a hukumu tayammuma ashara bi hadha albayti ko aha wato ashara bi hadha yayi ishara ne da wannan baiti da yace a hukumu tayammuma allazi tazammanadu al-abyatul arba'a zuwa ga abin da waɗancan baitoci guda hudu na farko suke kunshe da shi na hukuncin jawharatul kamali mata wata da shi ma labari ne da ya zama mutawatiri an sai da na shek daga sai da na shek da jami'ar radiyallahu anhu wa anna bihi na anna taharatul kamilata shar'an tahara cikakkiya a shari'a tana kasancewa fito da cikin tufafi wal makani da gulun yin sallah ko karanta wazifa wal badni da kuma jiki au kana faradu wuce mu ko mutumin da farilla ta shine yin taimama ba alwala ba to fa innahu yu'awidu min jawharatul kamali fil wazifa in yazo jawharatul kamali a cikin wazifa yana musanyawa da 20 min salatul fati da ma gulika da marra 20 na salatul fati da ma gulika ba zai karanta jawharan ba in tufansa ko jikinsa ko gunyin wazifa yana da najasa kuma ya gatsiya ba zai gusar da ita ba ko kuma ba yi da alwala hukuncin safarillarsa shine taimama da taimama yake karanta wazifa to ba zai karanta jawhara ba sai dai ya baddala da salatul fati marra 20 shine abin da yake nufi a hukumu taimama a can zai fitar da kan zancen alhamdulillah